ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka ne yabo da godiya sun da ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci domin gabatar da karatun alkur'ani mai girma wanda yau muna sha takwas نعم شاء تقص لوقت رمضان هجرا معي صلى الله عليه وسلم الى مكه zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya dace da 28 ga watan uku shekara ta 2024 muna fata Allah ya zama jagora ce abin da zamu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin ta kuma dacin ta ya nuna mana kuskure ba mu ikon gyarawa a jiya matsaya ƙarshen aya ta goma sha shida yau za mu tashi farkon aya ta goma sha bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan fadin Allah ta'ala wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallu sabil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نثقه عذابا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يا بياني game da tashin kiyama da kuma yadda Allah ta'ala zai tara mutanen farko da na ƙarshe tun daga annabi adam alayhi salam har ya zuwa mutum na ƙarshe tun daga iblis har ya zuwa aljani na ƙarshe Allah ta'ala zai tattara kowa a ranar tashin kiyama rana ce da Allah ta'ala zai tara jama'a ba wani wanda za a ce an yi kiyama wani mai zo ba ko kuma a ce an mance da wani a cin kabarinsa babu wanda Allah ta'ala ta yi summa amata hu fa akbara summa idza sha'a ay shar Allah ta'ala shi zai karbi ran dan adam sannan kuma ya sa shi kabari kalma fa akbara hu malamai suka ce dukkanin rayuwar da dan adam zai samu kanshi bayan mutuwa shine kabarin shi wani rami ne kabarin shi wani kogi ne kabarin shi wani kuma dabbar da ta cinye shi kura ne ko zaki ko na abu shi ne ka bari shi ƙarshen lamari dai Allah ta'ala zai tayar da kowa a ranar tashi kiyama to sai Allah ya ce wa yau ma yashuru ka tuna ma mutane ranar da Allah zai tayar da su bayi kenan wa ma ya'buduna min dunillah da kuma abin da suke bauta wanda ba Allah ba fa yaqulu sai tambayi waɗanda ake bautawa a antum abulantum ibadi haula ku ne kuka batar da bayina wa'annan amhum dallu sabil ko kuma su ne a karan kansu suka kauce wa hanya Allah suka rika bautar wani ba Allah qalu wadanda aka bauta sai su baiwa Allah amsa sai subhanaka tsarkiya ta bata gare ka ya Allah ma kana yambazi lana bai dace a gare mu ba an nattakhidha min dunika min awliya mu riki wani abun bauta wanda ba kai ba mu ma kai muke bautawa ta yaya za mu ci abota mana walakin sai dai abin da ya faru ya Allah mattatahum wa aba'ahum kaji yadda su dadi ne a nan gidan duniya wa aba'ahum haka kaji yadda kakannin su dadi a gidan duniya iyaye da kakanni su ne aba hatta nasaru zikira har suka manta da ambatanka wa kanu qauman bura suka zamanto mutane ne halakaku sai Allah ta'ala ya juya ya ce ma wa'ancan da suka ce waɗannan suka bada su wa qad kazzabukum bima taquluna gashi sun karyata ku game da abin da kuke faɗa na cewa su suka ce ku bota musu Allah ta'ala ce fa ma tastati'una sarfan ba ku isa ku ture wa kanku azabar Allah ba wala nasran ba ku isa ku jawo ma kanku taimako bi ma'ana ku shigar da kanku gidan aljanna ba wa man yazlim minkum Allah ce duk wanda ya zalunci a cikin ku me yake nufi da zulma na ashirk Allah ce ne zuku azaban kabira za mu dandana mishi azaba mai girma ita ce azabar wuta jahannama a gurin kiyama ɗan uwa masu daraja idan aka zo hilin kiyama akwai wadanda ba wanda suka bautawa sai Allah wannan kuma su ma sun kasu shi akwai wanda bautar shi ta fi zunuban shi yawa bi ma'ana da'a shi ta fi zunuban shi yawa ana ba shi littafin shi a hannun dama hankali ya kwanta akwai wanda kuma Allah ya bauta bai bauta wa kowa ba amma shedan yarin jaye shi yayi zunubin da na ya filanin shi wannan kuma hankali zai tashi me yasa idan aka ba shi littafin shi a hannun hagu domin ya san ina ne makomar shi da wannan da wancan duk ba su yi shirka ba akwai waɗanda za a zo su kuma sun yi shirka sun bauta wa wani Allah akwai waɗanda sun bauta wa annabawa kamar annabi Isa alayhi salam akwai wadanda sun bauta wa salihan bayi kamar uzair alayhi salam wasu malamai suna ta shi ma annabin Allah ne wasu kuma sai salihin bawa ne akwai wadanda suka bauta wa mala'iku akwai wadanda suka bauta wa aljanu wa'annan mutane sun kaskashe akwai wadanda an bauta musu sun san an bauta musu su bayan Allah na gari amma ba su yarda ba sun yi fada da abu kamar wa annabi Isa alayhi salam da shi uzair da kuma mala'iku ba su so ba kuma ba su yi umarni ba akwai waɗanda kuma an bauta musu ba su suka ce a bauta musu ba amma sun yarda da bautar da aka yi musu saboda suna ganin girmamawa ne matsayi ne da sauransu ina ba zan fahimta akwai waɗanda kuma a sai bayan ma sun bar duniya aka bauta musu ba su san da bautar ba ba su suka yi umarni da bautar ba da haka ba su da matsalar kuni a wurin Allah shi ne anan Allah ta halaye wa yau ma ya shiru ranar da Allah zai tayar da waɗanda suka bota ma wani Allah fa ya ƙulu sai Allah tambayi waɗanda aka bota a antum abdulantum ibadi haula ku kuka batar da wa'annan bayin nawa domin kowa zai zo ne a wurin Allah a matsayin wa ba Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abda kowa zai zo Allah a matsayin bawa laqad ahsabu mu'addahu adda kowa zai zo Allah matsayin bawa kuma zai zo shi shi ne Allah ta'ala ya ce wa yau ya shiru wa ma ya abudu na dunillah ranar Allah ta'ala zai tattara su da abin da suka rinka bauta wanda ba Allah ba fa ya qulu sai tambayi waɗanda aka bauta a antum adlaltum ibadi haula Allah zai tambayi annabi Isa zai tambayi Uzairu zai tambayi mala'iku wasu daga cikin su da aka bauta ko kuka badda bayina amma mudallu sabi ko su ne suka bace da karan kansu qalu sai mala'iku da kuma annabi isa sai su ce ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ya Allah bai dace da mu ba a ce mun riki wani wanda ba kai ba a matsayin madikucin al'amari mu ma kai muke bautawa ya Allah ta yaya za mu ce wani bauta mana to me ya bada su walakin matatahum wa aba'ahum kaje da su dadi ne da su da iyayensu nema ce ta duniya ta dauke su a madadin su gorewa al-mun'im mai ni'imar shine wa Allah sai suka kauce a madadin haka sai suke bauta wa hatta na sabu zikira suka manta da ambaton Allah me yake nufi da manta da ambaton Allah malamai suka ce shine watsi da dokokin Allah akwai wanda zai zo a nan gidan duniya magana karatu alqur'ani in ka ga yayi ta katari ne akai an zo wurin rasuwa ko wani abu makamanci haka ko ya je maka ko wani abu makamanci haka amma dai a ce yana da qur'ani a gidan shi da zai bude karanta wanda ba yake shi bane ko kuma a yi fitar yi sallah wannan shi ne zai karanta ƙur'ani amma ya ambaci Allah ba aikin shi wani to kuma irin wannan za ka wallahi komi irin ni'imar da Allah ta'ala ya musu a nan duniya za ka ga kana ganin su suna birge ka amma ko ne ne su sun fi kowa jin abin da suke ji a jikinsu sun yi manya manyan gidaje suna da dukiya mai yawa in mulki ne suna da su za su ce a yi kaza kuma a yi su za su ce kar a yi kuma ba za a yi ba amma suna cikin kunci na zuci akwai wanda daga cikin ire-iren wannan bai sai ya barci ba sai ya mushi allura wallahi bai sai ya barci ba wani sai ya sha magani barci ne wanda kana zaune kai zaka rika gingidi a cewa ne ko baka barci rana ba kai kyauta kake yi shi ba sai ka sha komai ba sai amma komai ba kana gingidi amma wasu na da baka amma wallahi akwai wanda bai sai barci ba a ce dare yayi ya kwanta da kanshi kwanta wallahi bai sai ba me yake haifar da wannan kuma shine watsi da dokokin Allah Allah ne ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nashuhu yawm al-qiyamati a'ma duk wanda ya watsi da ambatona bin dokokina ba ruwan shi da addini Allah yake fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci kuncin nan kunci na zuci shine hakikalin kunci Allah yake kuma gobe kiyama wala shuru yawmal qiyamati a'ma za a tashi gobe kiyama dubi di yawan jama'an nan amma sai Allah ya tara shi makawo mai ido ma ya kage an hada rana da wata ba haske kiyama kenan ana tafiya na sai tsaya sai tsaya to makawo da fitila ina tashi to bai zo da haske ba kuma baya gani qala zai ce rabbi ya ubangiji ni ma sharta ni dama ya Allah me yasa ka tayar da ni makaho wa kan kuntu basira al hali a duniya na kasance ina gani qala Allah zai ce da shi kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al yawma tunsa haka a duniya ayoyin suka zo maka fa nasitaha sai ka manta da su mantawa ba kishi ya tunawa ba a kai watsi da su kamar yadda ana rikici wani da wani ci dalla manta da shi manta da shi ka manta da shi ko ka kyale shi ka kyale shi to haka suka kyale suka yi wa dokokin Allah hukuncin sun manta da shi Allah ta'ala yace fa nasita wa kazalika al-yawma tunsa haka yau za a jefa ka a wuta amma mu'amalar an manta da kai tare da cewa la yadillu rabbi wala yansa Allah baya mantuwa kuma baya yin kuskure amma zai jefa shi mai mu'amala kamar ya manta da shi domin shi ma a duniya ya yi wa dokokin Allah mu'amala kawai sun shi kaga sallah ba aikin shi bane akwai wanda in kaga ya sallah cikin jawabi ko an huta kamfani na siyasa shi ga na Allah yanzu kuma zabe shi dan Allah akwai wanda ba zai sallah ba kwata akwai wanda in matsala ta kai matsala ne zai sallah shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya samun hutu a ran shi har sai lokacin da shi sallah kai ko matsala ta faru ta yau da kullum a lokacin sallah yana yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bilal arifna biha ya bilal tashi kira sallah mu samu hutu tashi kira sallah mu samu hutu kuma ko yau ba za ka gani wallahi duk matsalar da ta kai matsala kowace inci abu da yake bukata a wurin ka kawai abu daya sauran ka barwa Allah shine yaqini yaqini kawai ake nema a wurin ka wallahi duk matsalar da ta kai matsala abu ɗaya ake nema a wurin shine yaki sauran aikin Allah ne baraka ba warware matsala ba ba aikin ka bane aikin Allah ne me ake bukata yaqini ya zama kana da yaqini game da Allah yaqini nan naka zai sa ka tashi kai kai raka'a wannan ita kira suna salatul haja sallar bukata kai arwallah a kowane lokaci inda ka tsallake lokaci uku ba lokacin da rana take fitowa ba ba lokacin da take tsakiya ba ba lokacin da ta yi ja za ta fada ba in dai ba wannan bukata ta kama i'ar wallah ka keɓance ka yi sallah raka'a kana gamawa daga hannu ka gaya wa Allah bukatunka da kowane yare Allah ya san bukatarka abin da yake bukata wurin ka bayyana bukatuwarka ya san matsalarka amma ka yarda shine mai yaye damuwarka amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard ay lahum ma Allah amman yujibul mudarra idza da'ahu wa ke amsa kiran wanda ya shiga larura matsi da damuwa shine mudar wa ke amsa kiran shi amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa ke yaye damuwa wai da alkum khulafa al-ard wai wane ne ya tafiyar da kakannin ku ba sa nan ya kawo waye wannan Allah ne Allah ce a ilahu ma Allah malamai suka ce a ilahu ma Allah yustaghas bi yanzu akwai wani abun bauta wanda ba Allah ba da ya kamata a nemi agaji shi an shiga matsala babu sai Allah in ne matsala ce yaƙini kawai ka yarda cewa Allah yana iyawa Allah zai yi maka shikenan a da an yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kuma har yanzu ana yi shi al'ummomin da suka gabace mu an samu wani bawan Allah wani mutum ya yaudare shi ya ce rage mishi hanya rage mini hanya a shi dan fashi ne ya rage mishi hanya a bisa abun hawan shi wasu malamai suka ce raƙumi ne ya goyi shi suna tafiya ana zuwa sai ya ce mishi tsaya zan kama ruwa da ya sauka suna sauka ƙasa kawai sai zari hinjar wani makami ne wanda in aka daba mutum ci manna zai biya wuƙa ce amma ta musamman ya ce to ba ni dokinka kuma ka bani saƙon abin da zan gaya mutane ya ce a ba ni raƙumin kasuwan ka gai saƙon da za a kai ma mutane ya ce a ɗauki raƙumin ka ce a ni ba raƙumi na zo ba bukata ta in kashe ka da yan yanke shi me kake bukata ya ce a rai kau ya ce yana neman alfarma ya ce duk alfarmar da kake so zan yi ma banda kunyare ya ce a ba kyalin da kai alfarma ɗaya nake so kawai kai ne menene alfarma yana tsammani wani sako ne zai bada sai ce bari in yi nafila raka abu yace ko goma zaka bani da damuwa eh ohi bai san ya kai abin sawa yace ko goma zaka kai bawan Allah nan ba ruwa ba komi yayi taimamashi ya daga hannu yayi kabbar harama yana gama fatiha ya mance da duk abin ba wata aya da yake iya karantawa sai wannan aya amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahu ma Allah ita ce yake karantawa ya karanta ya ruku ya sujada a raka'a ta biyu ma yayi bawan Allah nan yana cikin sujada ta biyu a raka'a ta biyu kawai sai ji karan wanda mai mahayi doki karan doki ya ji a guje hankali shi za ki yi tsammani ko mutumin ne ya kawo bayani yana daga kai sai ga mutumin nashi nan a me yake suna ba kai ya fadi a ƙasa ga wani mutum shi kuma a tsaye a busan doki sannan kuma ga rakunin shi a tsaye ba Allah ya kasa ta yabar da rai sallan shi ya tashi ce kai kuma wane ne wannan ina godiya Allah saka ma da alheri ka ce ni kai kaza dan Allah waye kai ina so in sani sai ce ana rasulu man yujibul mudarra idza da'a yace ni dan sakon wanda yake amsa kiran wanda ya shiga kunci ne in ya kira shi da ka shiga kunci wa ka kira yace Allah yace to Allah ne ya aiko ni kawai sai wuce tafi shi Allah ya aiko mala'ika ya gama wannan shi yasa nace abin da ake bukata a wurin ka yake ni kawai in dai ka yarda Allah yana iyawa yana iyawa wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya nuna mai a aikace domin Allah ya nuna mai cewa ba abin da ya gagari Allah ai Allah ta inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun wannan farko farkan wannan al'umma wannan abu ya faru annabi ibrahim alayhi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ya faru shi ko a cikin sahih bukhari mata shi Allah ta'ala ya sanya kyakkyawa ce yazo zai wuce wata masarauta ta wani azzalimin sarki shi kuma in ya ga mace mai kyau in kanwar mutum ce ko diyar shi ko yayar shi to zai kwace ta ne ke iga fara amma in matar mutunci to kashe shi ne annabi ibrahim kuma a wannan lokacin daga shi sai matar shi su biyu ne kadai musu zai a duniya yana zuwa ya samu labarin ga abin da yake faruwa ya ce matar shi za mu shiga wannan masarautar in an yi katari sun kama shi suka tambaye ki ni menene a wurin ki ki ce ni dan uwanki ne ki gaya mu cewa ni dan wanki ne kan ki kuskura ki gaya mu cewa ni miji ne me Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minan ƴan uwan juna ne da shi da ita ne mu'minan ƴan uwa ne ko ba ƴan uwa bane ƴan uwa ne ko ko yanzu mutum yana iya auren ƴar uwar shi me yake nufi da ƴar uwa ka auri diyar kanwar babanka ko dan wane ne ƴar uwa ka ce ko ba ƴar uwa ba ce sannan kuma bangare ɗaya iyalin ce ya tafi da wannan matar me ya alaka ki da shi dan uwa na ne aka zo wannan basarake me ya alaka ki tace dan uwana ne lokacin da aka tafi da annabi ibrahim alayhi salam abin da ya shi ne kawai yayi kokarin yin arwalla yayi sallah raka'a ya daga hannu yace ya Allah ka kiyaye mu mutunci iyali na shikenan ya kai kukan shi wurin wurin Allah abin da yayi kawai ya kare sauran aikin wane ne aikin Allah bawa Allah nan ko in ce wannan ba sake azalimi yake kokari ya kebanta da matan sai ya miƙe hannu sai ji hannun shi ya san da ni hannun shi ya miƙe ya san da ni a wannan lafiya ta ce yi ba matar kauci wani addini kike ta ce ni Allah nake bauta to roƙi ubangijin nan nake mai da mun hannu na yanki zan saki ki ta daga hannun ta roƙi Allah sa hannun shi ya dawo ya ga hannun shi ya dawo ɗan adam kenan sai ke ko da ma bisa da miƙe bane sosai ya sake hannun hannun shi na biyu ya sake aukuwa haka ta mai addu'a a na uku sai ce wannan bawa waki ta je gefe ta yi bakar addu'a sai ce a doko har da baiwa da dukiya a hada mata ya kira fada ya ce ka ka kara kamun irin wannan wannan shidani ya ce yalla shi ne shidani ko ita kusa abin da zai baku mamaki wani abu sai allah addu'an nan da yi ba ta tsaya akan samun kariya da mutunci iyali shi ba sai aka hada sai aka bashi wata baiwar Allah aka zo da ita ita cewa hajar ita wannan hajar ke ita ce asalin baiwar da aka kawo matar annabi ibrahim alayhi salam ta fadi bata aihu ba aka bata wannan baiwar ita kuma baiwar da ta zo sai ta ce ma miji nata Allah ta'ala ya kare daga sharri wannan azali har ma Allah ya sa mun samu kyautar baiwa da ƙarshe ta ce ta baiwa annabi Ibrahim wannan baiwar sai kuma Allah ya kaddari wannan baiwa ta samu da kafin ita uwar gidan ta ta samu da wannan baiwar ita ce Hajar ita ce mahaifiyar annabi Isma'il a sanadiyar biyayya ta ga Allah da mijinta Allah ta'ala ya fito da ruwan zamzam da muke sha a yanzu shi sa wallahi duk abin da zaka mai da Amurka da Allah rayuwa tana iya zuwa cikin kunciwa wani ya ce ina ta addu'a kana yi kana yi wallahi sai a yi shekara uku Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala yana ya san menene matsalolinka kuma ya san me yake so ya tana dama a gobe kiyama sai ya zama lokacin biyan bukatar ta yi amma Allah bai yayi ba yana so ka ci gaba da yin addu'a domin yana so ya kai ka wani matsayi a aljanna wanda aikin ka baya kai ka wannan jarabawa ce za ta kai ka annabi ayyub shekara nawa shekara 18 annabin Allah ne shekara 18 ba addu'a bace baya yana kuma ba wahayi aka daina mishi ba ana yi amma kuma ba lafiya kuma Allah yana ji yana gani kuma yana da ikon ya warkar da shi kuma da aka tashi warkar da shi ba turo wani mala'ika ya zo ya kawo mai ba sha kai wanka in a inda yake a nan yake bane amma lokaci ne kawai in ku aka shiga kunci al'amari ya zama ya matsi cap to wallahi kana mai da al'amarin ka ga Allah zai zama kamar yankan ruka malamai suka ce duk jarrabawa da kake gani ana ɗaukar tsawon lokaci bata wuce ba to jarrabawa ce mai dan dama dama kana cikin matsala amma ba ka rasa abin da za ka ci ba kana cikin matsala amma ba a kai ka karshe ba daga an je bango ka kai karshe kana daga hannu an kai karshe lura ka gani Allah ce amman yujibu mutarra bai ce al-mutaja mabukaci da wanda ya shiga kunci kuma larura shi kuma da in dai har abin ya kai larura to daga hannunka ke da wuya an wuce wurin sai Allah ta'ala ya biya mu bukata shine Allah ta'ala yake anan da su me yasa ku kuka ce wa'annan bayin nasu bota muku kuka badda su ko su suka bace qalu suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kana yan bagi lana bai dace gare mu ba mu kan mu annabi Isa da kanshi yake cewa da ni da saura mu annabawa da mala'iku ma kana yan bagi lana an natakhidha min dunika min awliya walakin abin da ya faru mata'ata hukaje da su da'i ne ya Allah wa aba'ahum kaji da iyayensu da kakanninsu da'i hatta nasawu dhikra har suka manta da ambatanka ba su ba mai da al'amari ga Allah wa kanu qauman hura har suka zamanto mutane wanda suke halakaku wa qad kazzabukum bima taquluna inji Allah sai Allah ya ce waɗanda suka bauta wa mala'iki da waɗanda suka bauta wa annabawa da waɗanda suka bauta wa salihan bayi alhali salihan bayi ba su suka ce musu ba wa qad kazzabukum Allah zai ce to gashi sun kare ta bima taquluna game da abin da kuke faɗa wa ma tastati'una sarfan da haka ba ku isa ku ture wa kanku azaba ba ga jahannaman nan kuna ganin ta ba wuri wala nasra sana ko ku isa ku taimaki kanku ba ku shigar da kanku aljanna Allah ya ce wa man yazlim minku duk wanda ya zalunci na shirka a gidan duniya nuziku azaban kabira zamu dangana mishi azaba mai girma a kiyama
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا Allah ta'ala ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ba mu aika wasu da manzanni ba gabanin ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa innahum la ya'kuluna ba mafati tabbat dukkanin su suna ci abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna shiga kasuwa su yi saye da sayarwa kenan ba kai ba ba ko bane kamar yadda a wata aya Allah ce kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ga ya musu ba ni bane farau a cikin manzanni Allah ya aiko su manzanni gabani da anan ma sai Allah ta'ala ce ga ya musu ba kai bane farau annabin Allah kuma yana cin abinci yana sha yana shiga kasuwa ba kai bane da farko Allah ta'ala ce wa ma arsalna korewa ma Allah ne ba mu taba aiko wasu manzanni gabanin ka ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama face dukkanin su suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna shiga kasuwa su yi kasuwanci Allah ta'ala yake waja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashen ku ya zaman to fitina ga sashi sashen ku ya zaman to jarabawa ga sashi Allah ya ce a tasbiru da zamu gani fa yi hakuri ko fa yi ba. wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani komi anan Allah ta'ala yana nuna wa masu mamakin ya za a yi a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci rasha yana zuwa kasuwanci sai Allah ta'ala ce dukkanin annabawan da suka gabace ka in dai manzanni ne sun ci sun sha kuma sun yi kasuwanci wasu shiga kasuwa su ba su yi da sayarwa bai suna kera wani abu ne a waje su kai kasuwa su sayar akwai da suke shiga kasuwa su sayo wani abu domin su yi su kera wani abu akwai da kuma a cikin kasuwa suke saye da sayarwa dukkanin wannan akwai su a cikin annabawa amma kusa abu mamaki akwai abin da dukkanin annabawa suka yi tarayya a kan shi dukkanin su sai da suka yi shi ne kiwo annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi da Allah ya taba turowa face sai da ya kiwon kananan dabbobi tun daga annabi adam har ya zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi kiwon suna kanana ne suna matasa wasu sun yi kiwon bayan girma ya zo musu wasu ma suna kiwon kuma suna da annabtakarsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sahabi ya ce ya rasulullah har kai kai kiwo annabi ya ce hannu da ina matashi na yi kiwo na ƙananan dabbobi ga mutanen maka suna biya me hikimar annaba su rika kiwon tinkiya da akuya malamai suka ce tarbiyya ce Allah yake koya musu ana ba su horo ne duk wanda zai iya haƙuri da mara hankali su ne dabbobi kenan ko idan Allah ta'ala ya haɗa shi da masu hankali to zai iya haƙuri da su shi ne hikimar dabba ce kana gani inda za ka fada halaka kana ture ta tana dawowa wani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin annabawa ba wanda bai kiwo ba wani annabi da Allah ta'ala ya turo wanda bai kai kiwo ba hikima haka kuma shine cewa idan su koyi hakuri da juriya idan suka koya hakan zai ba da damar daga an san ko musu da wahayi duk abin da za su rinka ji na bakakin maganganu da sauransu za su yi juriya Allah ta'ala ya ambata mana a cikin Al-Qur'ani wasu daga cikin annabawan in ka dauki annabi Dawud alaihi salam makiri Allah ta'ala yake wa alanna lahul hadid animal sabirati wa qaddir fi sard wa man sadiha Allah ta'ala yake mishi mun sanya mishi karfe in ya doko bakin karfe bai bukata ya sashi a wuta yanda zaka doko yaji ko kaba kai wannan da shi ka saka kai igiya to haka yake ɗauko bakin ƙarni ba sai ya sa shi a wuta ba zai yi yadda ga dama kuma Allah ne ya koya mai yi Allah ta'ala ya ce wa allamna musana'ata labusin lakum litusinakum min ba'sis Allah ce mun muka koya mishi yin sirke labus shine sirke riga da ake sawa ta ƙarni da kuma hullar ƙarni da ake sanyawa Allah ne ya ce mu muka koya mishi shine a san yake wa qaddir fi sarkoki ne Allah ta'ala ce kakkari babba domin mashi yana iya wucewa kibiya tana iya wucewa in shi dan karami amma kuma kar ya matse domin kar ya ana ka motsawa Allah ne koyar shi kaga kuskuren da zaka ga wani a yau yace a mu ba za mu auri suwa ne ba ko kuma gidan suwa ne asalin kakansu makeri ba wannan musulunci kana Dawud alayhi salam na jihar annabin Allah ne Allah ya bashi ilimi da shi da famin shi ilimin da bai baiwa sauran annabawan ba annabi Suleiman da yazo yace wa ulimna mantika tsayi wa utina min kulli shay hatta da magana tsuntsaye shi wannan annabi Dawud inda aka ce muke ne har magana tsuntsu ya iya kai in yana karatu tsuntsaye suke zuwa suna maimaitawa in ya faɗa su maimaita sannan in ya faɗa dutse ya maimaita Allah ce ya ji balu awwi bi ma'ahu wa tsayin Allah ce wa alanna rabbul hajji in yana karatun zabura tsuntsaye suke zuwa su koma gini in ya karanta aya ya kai karshe su ma suna karanta dan Allah ga ya mun wani kwararre ne a cikin tsuntsaye suna kurbai shi dan da Allah ta'ala ya bashi Allah ta'ala ya bashi mulki mulki Allah ya ba mu danwa dan shi wannan makeri da wani zai ce ma yi wannan ai baban shi makeri ne ba za mu bashi ba za a bashi aure ba ba a aura musu ba a kaza wasu ma mahauta ne ba sa ba ba shi ake duba ba a gidan mahauta akwai gidajen da suke suna da mutunci da tarbiyya san ya kamata kuma inda shi fawar matsala ce ba magidancin da kai in aka ce baya ba a gidan shi ba a zuwa a gana da mahauci ma matsala yake sani haka ne ko ba kamar in ya yanka wa yake ci ha jama'a su cin yawa mahallin shahid akwai sana'a ba sana'ar ake duba ba inda ta halatta halin mutum ake dubawa idan ka samu wani ko a masallaci yake kwana in mutum ba zan ka kawo shi Wani shi ne gaskiyar magana to shi ne Allah ta'ala yake faɗa game da annabawa suna da sana'a da haka kowa ya tashi zaman to yana da sana'a karkare na sana'a in dai halarci karkare na ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da zaman to ɗaya daga cikin mutum uku da suka fi wa kowa kuɗi a Madina a garin Makka yana daga cikin goma na farko shine wa Abdurrahman Auf da zai yi hijira ƙureshawa suka tare suka ce ba zai ba ka ɗauki dukiyar da ka samu a garin ka je ka kai ma muhammadu zo ku yaƙe mu in dai musulunci za ka yi bari dukiyar je ka muhammadu ya ba ya ce a ba muhammadu ke bada ba ubangiji da ya aiko shi yake bada abdaman ɗawo ya bar duke shi daga shi sai tufafin da yake jikin shi ya bar garin maka ya ta ina ya ta madina yana zuwa nan sallallahu alaihi wasallam yayi al-mu'afa hada yan uwantaka tsakanin wani da wani haka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su shi dan garin Madina sai ce ma Abdurrahman da Auf yace ma dalla da ɗauruwa ka bar dukiyarka ka bar gidanka ka bar komai naka ka zo ba da komai sai dan Allah yace ni kuma Allah ya bani dukiya Allah ya bani gida Allah ya bani iyali ku sa bane zai ba ku mamaki sai Abdurrahman yace ma Abdurrahman da Auf gobe za mu shiga cikin gidana da kai yace ma matan nashi kowa ta yi iya adanta bai ga musu da mace sama da ɗaya za ta yi ado kasa sai iya abin da ta gada ma mutum ne kuma yake a ado sai ce ma abu da matsawo dukiya ta na raba na ba ka kashi hamsin ni ma na rike rabi kuma na rike rabi ni ma na rike rabi gidan nan nawa zan sa katanga in raba kai kana wancan bangaren ni ma ina wancan bangaren yace kuma matan nan guda biyu ga sunan ni na sa suka yi ado ba san su me yasa ba dubi wadda ta yi ma ka faɗa in sake ta in ta yi kai kawo yana da wani wani ana yanzu rigima yake ya san ibon kawara sai ku jirgin ba shi ya saka saka ba rikicin su suka yi babu labarinka ya saki in ka aura sai ya samu matsala yanzu da kana son kaka bai doma na rike kaka kwata me yana rigima da mutane amma shi ce waye shi ya nuna kullura ba ba na sakan ma wance baka aura ko kuma a'a wannan ita ce tsohuwa cikin su ko kuma a'a wannan dama ba ma shi ko kuma kaza a ce waye ya duba wanda zai mai ya gai zai saka shi ya aura kun ga kololuwa da iyakai kyauta kenan ko to kuma kusawa ake wa irin wannan sai babban mutum da ya buɗi baki sai ce barakallahu laka fi malika wa ahlika dullani ala suq Allah ya ma dukiyarka albarka Allah ya ma iyalanka albarka yace ba wanda za a aura a cikin su kuma ba za a amshi komai naka ba yace dullani ala suq nuna mini kasuwa yace ni dan kasuwa ne nuna mini kasuwa ka yace akwai jari yace ba jari nuna mini kasuwa malamai suka fassara magana da tashi guda uku nuna mini kasuwa ina ne kasuwa take ina ruhunan su ci fassara farko ne dullani ana su nuna mini kasuwa gaya mini yan kasuwan da suke bada kaya sani in an doka a maido musu dullani ana su fasara ta uku gaya mini kasuwancin da yake tafiya shi ke ka sani malamai suka ce gaya mai irin kasuwancin da yake tafiya kun san da me fara ɗaya daga cikin wanda suka mutum goma kuɗi a garin maka wallahi da dako ya fara ya ɗauki kaya ya ɗora kan shi ya kai a bashi ya ɗauka ya kai a bashi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya duka daga shekara nawa annabi ya baka a madina goma ne da yan watanni amma kafin annabi ya bar duniya sai da abdurrahman da'uf ya zama to yana daga cikin mutane guda goma da suka fi kowa kuɗi kafin kuma abdurrahman ya bar duniya shi kanshi sai da zama to cikin guda uku da suka fi kowa kuɗi ya bari a can ya zo nan kuma Allah ya bashi domin Allah ya nuna mata inna Allah huwa razzaqu sai ta ne kuwatil mati mai arsawa shi ne Allah abinda ba a so musulmi ya zauna baya sana'a kowace inji in dai za a halarci ki sana'a kasuwanci ne aiki ne karkashin wani aiki ne karkashin gwamnati aiki ne karkashin wani in dai halal ne Allah ta'ala zai baka ladan kasuwancin da kake kuma ya baka arzikin da kake nema shi Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ta'ala a wata ayar sai ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin akwai mutanen da suke cewa wannan annabi ne ya da annabi da yake ba musulmi bane suka ce kai ku bar shi yayi tawazu ba dai zai mutu ba ai za mu huta sha'irun natarabbasu bihi raibal manun muna jiran mutuwa ta riske shi shi kenan Allah ta'ala ce ulta rabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin ku je ku jira ni ma ina jira kuna jiran mutuwa ta ina jira inda Allah zai sai Allah ta'ala ya ce wa annabi ya hakuri kuma ga ya musu duk annabawan da suka bace suka gabace ka wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am ba mu sanya su gangan jikin da baya cin abinci ba wa ma kanu khalidin ko ba su kasance masu dawoma ba dan haka kai ma zaka ci abinci ba zaka dawo ba su ma su wuce haka kai ma zaka wuce su ma makiyan naka za su wuce sai Allah ta'ala ya ce waje Allah ba'dakum bi ba'd fitna mun sanya sashen ku ya zama to fitina ga sashi da ake nufi da wannan Allah ya sa mawadaci ya zama fitina ga talaka talaka ya zama fitina ga mawadaci Allah ya sanya mai mulki ya zama fitina ga talaka mai mulki ya zama fitina gare shi shi ma Allah ta'ala ya sanya mara lafiya ya zama fitina ga mai lafiya mai fitina shine sai wani ya ga wani da wani abu ya ce wai ni ne na ma Allah Allah bai ba da bai ba wani kaga wannan ya zama jarabawa me ya kamata kai da baka da kai hakuri kuma baka da wannan ne amma Allah ya baka abin da bai ba wani wallahi duk halin da kake ci kafi wani kuma wani ya fi ka shi yasa annabi yace in kana so ka zama mai godiya a ni'ima ta duniya ka bar duba na sama da kai yaya service da muke aiki da shi ya je maka gidan shi ba haya yake ci ba yana da mota yana da kaza to sai ka gode wa Allah akwai wanda yake premium ku ne amma yanzu yana nan shoma yake kai ba kana da aiki kai bari duba na kai dubi na ba mamaki akwai wanda ke tare ko ƙari karatu amma yana nan har yanzu ba da aiki yi kuma kai kana da aiki yi duk halin da kake ci kafi wani kuma duk ni'ima da kake ci wani ya shi ne Allah ce waje Allah ba ba kun ba da fitina Allah sai ya jarabi talakawa da shugabannin su sun ka ganin shugabannin ba sa musu adalci suna tsine musu shugabannin suna ƙara lalacewa kuma suna ƙara cutar da su su ma kuma za ka cira talakawa da in banda zagi sai zanga-zanga ba abinda suka yi haka jarabawa ta ce amma idan kai godiya ga Allah duk halin da Allah ta'ala ya aje ka wallahi kana iya rayuwa a kai kuma za ka yi shiga aljanna bi izin Allah to Allah ta'ala sai jarbi mutane wanda ba ya da ya rinka ganin wanda yake da ya aka ya samu baya ba shi kuma ne abin ya rinka cewa sun dame yawan roƙo waje Allah ba da kun ba da fitina Allah ta'ala ce a tasbiru ko kai hakuri kai ne akwai kai hakuri kai wanda baka da kai hakuri abinda Allah ke bukata hakuri Allah ta'ala ce wa kana rabbuka basira ubangiji ka ya kasance mai gani bismillah sai karanta ta ayu وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ta'ala ce wa qala allazina la yarjuna liqa'ana wadanda ba sa fatan haduwa da mu bi ma'ana arna wadanda ba su yi imani da lahira ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da da'awar musulunci cewa su musulunta abinda suka ce laula unzila alaina almala'ika me zai hana a saukan muna da mala'iku su muna wa'azi ba kai ba aw nara rabbana ko mu ga ubangijinmu wanda kace shi ya halice mu ya mu ganshi ido mu ya ga Allah su Allah ya ce shi ya aiko ka Allah ce laqadis takbaru fi anfusihim lalle sun yi girman kai a karan kawunan su wa atau utuwan kabira sun yi jiji da kai mai girma yanzu suna ganin sun fi karfin su bi Allah sai idan mala'ika ne aka turo musu ba annabi ba suna ganin su ba wanda zai ce su bi Allah sai idan sun ga Allah Allah ne aiko annabi Allah ce laqadis takbaru fi anfusihim lalle sun girman kai a karan kawunan su wa atau utuwan kabira sun yi shishigi mai girma inda Allah Allah ta'ala ce mala'iku suke so su gani yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku la bushira yau mai izinin mujrimina babu albishir ga masu laifi a wannan rana ba wani farin ciki ko magana mai daɗi in ji Allah wa ya na mala'iku za su rinka cewa da su hijiran mahjura wasu malamai suka ce wa ya na su wa'anda mutane su za su rinka cewa hijiran mahjura ai iyazan Allah ka kare mu idan suka ga mala'iku suka ga azaba za su rika cewa kariya ya Allah ya Allah ka kare ya Allah ka kare ko ba zai samu ba wata rata farko wa yaquluna su mala'iku ne za su rika cewa hijiran mahjura da ku da albishir ko ko masu imani ne ake ma albishir amma ku kam har abada ba za a yi muku albishir da gida shiga gida aljanna ba saboda me ko rayuwa a gidan duniya akan kafirci ba musulunci ba ina ba zan fahimta ayan nan fadin Allah ta'ala wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa fatan haɗuwa da Allah mun karanta hadisi a shekaran jiya ummuna Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa duk wanda yake fatan haɗuwa da Allah Allah ma yana fatan sa haɗu wa man kariha liqa Allah duk wanda baya yake kyamar sa haɗu da Allah Allah ma yana kyamar haɗuwa da su kuma sai sun haɗu mai fatan ya haɗu da Allah mai son ya gamu da Allah za su gamu da Allah kuma zai farin ciki wanda baya son ya gamu da Allah Allah ma baya son gamuwa da shi amma kuma za su haɗu kuma shi ne ba za ta yi wa kyau wanda wuta za shi shi yasa ake son ɗan adam ya zama to mai kyauta ta zato ga Allah kana yin aiki na gari kuma kana kyautata wa Allah zato domin Allah ta'ala ce ana inda zanni abdi Allah ta'ala ce ina nan inda bawa na yake zato na malamai suka ce zato na kwarai ana samu shi ne a wurin mutum na kwarai kana aikata aiki na kwarai kai wa Allah kyakkyawan zato to sai ka samu abin da kake zato a wurin Allah amma baka aiki na kwarai ka ce an an je kiyama ai Allah ya fi kowa tausayi to wannan shine Allah ta'ala yake kyale su ni na san yadda zai yi su wa umli lahum inna kaydi mati a wata aya Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yuhihimul amal sai ta fa sawfa ya'lamu za su gane kuskuren su inji Allah ta'ala to shine Allah ta'ala ce waɗanda ba sa fatan haɗuwa da Allah ba su yi imani da lahira ba arna da annabi sallallahu alaihi wasallam kira su ga musulunci sai suke cewa laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana in dai da gaske ne ana so mu sanita me zai hana a saukan muna da mala'iku su ne za su rinka mana wa'azi ba kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam auna rabbana ko kuma in ana so mu bi ka to mu ga ubangijin mu ga Allah da idanunmu Allah ya ce shi ya aiko ka mu ba mai shi ya aiko ka Allah ta ce me suka zaki su laqad istakbaru fi anfusihim Allah ce lalle sun girman kai a karan kansu me suka zaki su wa atawutuwan kabira sun yi shishigi mai girma in Allah mutum ya ce sai ya ga Allah ko sai ya ga mala'ika to zai imani wai in yayi imani nan wayewa kan shi yawa akwai ma wani wanda ya ce ya za a yi ƙur'ani da shi kaɗai annabi muhammadu aka ba in ana so mu yi imani kowa a bashi Allah ke bal yuridu kullum mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara wai kowa daga cikin su yana so in ana so ya musulunta to shi ma sai a san mala'ika sai ya bashi littafi shi ma ya karanta a yi sallah ya azumi yawa shi ke da ya da annabi muhammadu to Allah ta'ala kiyaye akwai waɗanda saboda girman kansu da za a bude musu sararin samaniya su hau su ga mala'iku su yi komi da komi in suka dawo za su ce bal sukki ne bal nahnu qawmun masuruna innama sukirat absaruna bal nahnu qawmun masuruna an nuna rufa ido ne kuma mu mutane da aka ba tsayi mala'ikar da muka gani ba mala'ika ba kai Allah ta'ala ce waye ga kabarin wani sun san shi yana cikin kabari ya taso ya ce abi Allah su sun ga kiyama wallahi ba za su ga Allah ce walau annana nazalna ilayhim almala'ika da za mu sauka musu da mala'iku sai ce wa kallamahum almauta gawa da take cikin kabari ta taso ta gaya musu wa shanna alaihim kullu shay'in qubula mu tara musu komi dabba ta yi magana komi yayi magana Allah ya ce ma kanu yuridu illa insha Allah wallahi ba za su imani ba sai idan Allah ta'ala ya ga dama musuluncin nan da ka samu ka isko iyayenka musulmi kai ba musulmi wallahi kyauta ce daga Allah kai wa Allah godiya kan shine Allah ta'ala yake yawma yarawna almala'ikata ranar da za su ga mala'iku la bushra yawma izin lil mujrimin alkashin wannan wasu malaman tarihi suke ba da kissar Imam Dabi Hijra shine Imam Malik Imam Malik malami ne na kin karawa har sai da ya kai ana wani kirari cewa la yufta wa malikun bin madina in dai maliku yana madina to ba wanda ya sai ba da fatawa tambaya gare ka yi lokaci kaza maliku ya tafi zuwa ana ke mai kirari da suna imamu jami'i hijira amma maliku malamai suka ce ba kwararre ba ne bangaren fasara mafarki shi ma ilimi ne mai zaman kanshi an ce ya yi barci sai farka cikin barcin shi sai ga mala'ika sai mala'ikar da ya mishi haka nawa kenan biyar mahaifi da ya tashi ce wannan yana nufin tsura shekara biyar ko wata biyar ko sati biyar ko kwana biyar me yake yi shi histofofi ne na mala'iku ba su da malik bai sani ko mala'ika ya daga mai abubuwa guda biyar ya za sai je sai samu wani wanda yake kwararre sai ce ni kwana ga mala'ika kuma ga abin da ya nuna mu wannan me ya fasar wani sai ce hankali na tashi sai ce kaka da hankali ce to ni da naga mala'ika yau mai ranar mala'ika ta labu shira yau mai izini sai ce aiki aka yi mil mujirbi da wata rasar mujirbi ranar da za su ga mala'iku babu albishiri ga mutanen banza ya ce kuma mutum banza ya ce gaskiya ne haka aiki amma mai fasara sai ke abinda fasarar nan shine wata ayar ce da take karkashin suratul luqman yake ga ma malik duk ilimin ka kai ma ba san wa'annan abubuwa guda biyu ba mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamu illa Allah Allah ta'ala ya ce wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa a wurin Allah ne makullan gaibi suke ba wanda ya san su sai Allah makullai ne fada da kalma tana daukan bakwai biyar shida da sauransu amma annabi sai fasara sai ce mafatihul ghaibi khams makullan gaibi guda biyar ne la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda ya san su sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut mabudan gaibi guda biyar ne ba wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a da haka duk wanda ya ce ma ya san gaibi tambayi mai wannan tambayin guda biyar gaibu wuri ne rufaffe ba wanda ya san abu ba wanda ya sai shiga sai ta gama kulli makullan kuma suna wurin Allah kuma guda biyar inna Allah indahu ilmu sa'a a wurin Allah ne kiyama ce ilimin kiyama yake duk wanda ya ce ma ya san gaibu ko yake ma a ya san me za a yi nan da sati biyu tambaye shi shi kiyama za ta tsaya wa yunazzilul ghais tambaye shi bana nawa ga watan nawa za a fara ruwa sannan wa zai fara jikawa damar ta yi kyau ko ba za ta yi kyau ba ya wa ya'lamu ma fil arham Allah shi san abin da yake cikin mahaifa bai ce shi san wanda yake cikin mahaifa ba idan har ya riga ya zama da likita yana iya aunawa ya ce ma da ne namiji ne ko mace ne amma ka sa abin da likita ba zai ce ma ba namiji ne iya dakta ai wa sunan shi zai gaya ba amma Allah ya sani kafin kai a aife ka Allah ya san jikan ka wa sunan shi shi sa Allah ya ce wa ya'lamu ma fil arham tun yana dugon sinadarin halitta na iya mace da ɗa namiji Allah ya san me za a yi fa namiji ne ko mace dan wuta ne ko dan aljanna mawadaci ne ko ba mutumin kirki ko na banza duk wannan Allah ya riga sani makulli na uku kenan wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gadan babu ran da ta san me za ta aikata gobe ma'aikatar ku karfe 8 ake shiga anguwar ku Dubai kace ma'aikatar ku tana shato shi yasa kake tasowa tun bakwai da rabi to dan Allah idan ka zo bakin meri da wa za ka haɗu akan hannu wa za ka hannu me zai same kai ka kai gobe kan mahajjini su ba magana me zai faru ba ka kai gobe wa ya san wannan wa ma tadri nafsun ba za ta ci gaba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu ba wata rai da ta san a ina za ta mutu kowa ya san abu bi amma bai san abu bi ba ya san a ina aka aike shi ya san yaushe aka aike shi ba wanda ya san yaushe zai mutu kuma ba wanda ya san ina zai mutu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace idan Allah ya tashi amsar rabbawa a wani wuri sai ya sanya mishi bukata a wani ka gama rayuwarka an aike ka misali a dakwaro ka zo ka gama rayuwarka a nifa ka zama dan kasuwa sai a baka marshe ga inda aka haife ka ga inda ka rayu amma kuma Allah yana ya kaddare a cana zaka rasu inda aka haife ka daban inda ka rayu daban inda kuma zaka mutu daban ana nan kawai sai a go sai a kawo wata kwangila kowa ya aji a ce kai kadai ka cika sharadin nan sai a baka ka buga Lagos ba kayan nan Kuturu ba kayan sai a ce mun baka lokaci kana iya zuwa har China ka je ka kawo abin da ake bukata ka tattara wannan takardu ne da suke nuna ka saya da imani da komai komai takardun da suke nuna cewa ka sayo kayan ko da an yi jinkirin zuwa ba damuwa bane sai Allah ta'ala ya baka kwangilar da zaka je China kai yanzu ka ji cani dan saro ni kaya dan ka samu ni riba sai Allah ya kaddari za ka yi wannan kasuwar domin ka je can a can Allah zai kaddara ka kai za ka biya kudin jirgin ka je inda za ka rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadisu an bani isra'il wala haraj annabi sulaiman alaihi salam yana zaune a fada shi kawai sai mala'ika mutuwa ya shigo yana shigowa sai ya shigo da siffa ta mutum shi Allah ta'ala ya umarce shi ya ɗoki ran wani bawan Allah annabi Suleiman alisalam yana zaune yankin Palestine a lokaci shi kuma mutumin nan aka ce ka je India ka ɗauko ran wani yana yawatawa ya je can baya sai gan shi gashi a zaune a wurin annabi Suleiman shi kuma Allah ya ce amshira amma a wuri kaza da ya shigo ya yi wa annabi suleiman sallama kawai sai zama yana kallon mutumin nan shi kin shi ne amma ko ba nan za a shirya shi ma sai ga wancan mutumin ce mutumin ya cika kallo na da kashe sai ce ma annabi suleiman ya zo yace yana neman wata alfarma guda daya ya rada wa annabi suleiman shine a sa iska ta dauke shi ta kai shi indiya aka dauke shi aka tsaye da shi can yana sauka sai gaba da shi yace kuma kai ne a nan ma yace dama ana aka ce amshiran yace ni ba mutum bane mala'ika to shi Allah ta'ala yace wa ma tadri nafsun bi ayyi ahdin tamut ba ran da ta san ina za ta mutu Allah ta'ala ya kaddara wa kowa ana tambayar ka kawo karfin ka kana duba deathly ne sans liyodi ne sans amma ina za ka mutu kuma yaushe za ka mutu wannan sai wani ya gani ba kai ba ana nuna lokaci yayi ana kamata mu tsaya muna fara dai Allah ta'ala ba mulada abin da kuskure Allah mu sarki ya fi muna zamu tashi ashabul jannati yawma idhi khairun mustaqarra wa asnamu ila Allahumma amin wa alaikum salam
Thank you.
yana so zai dai karatu yana so yi karatu kuma baban shi ya ce sai neman kuɗi karatun zai yi ko kuma neman kuɗin zai ya bi baban shi sai neman kuɗi lokacin da baban ya ce a je gida a huta sai ne wani malami a inda suke neman kuɗi ya rike karatu a wani shi
أما كنا نقول هذه كما يعطينا المسلمين كنا فيها كما شرفنا ما تأتى بشأنكم أما تأتون عن جماعي
wannan ya ce wai yana so a yi ma mushanni nasiha suna hana mata sa hijabi ko nikabi wannan magana ba na tsammanin za ka auku a gari kamar nisa yana da wahala in a da an yi amma yanzu yana da wahala galiban ma a yanzu makarantar kaji za ko ce ni za a ce mata kudan in ji gaza sannan kuma hijabi gaza haka ake cewa riga ta ci ba ruwansa da ita domin hijabi ya yi shi ba na tsammanin za a yi haka amma idan duk wanda ya haka ya yi kuskure sa hijabi Allah ne ya ce a sa domin da wuya musulmi ya yi kokarin kuto na fito da dokar Allah ba mamaki in an samu ma wanda yake yana yi idan bai sani ba wannan ko bai wuce kuskure ba wanda ya karfi ne kuskure Allah sa mu gyara
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
jawrab menene ma'anar jawrab jawrab shine safa ko sufeti da mutum zai sa idan ana ɗari mutum in yi arwala ya wanke kawashi da komi da komi yana iya sa safashi idan ya sa safashi to lokacin da arwalar shi ta warware misali a asuba ya sa idan arwalar shi ta warware wani abu ya warware mishi arwala wanda ba ta ba misali iska ta yi wuta daga jikin shi ko ya yi barci ko ya yi bayan gari ko ya yi hutsari to idan lokacin azahar ya zo sai aka kira sallah idan ya yi arwalla yana da damar da bayan ya shafi kan shi ya shafi ruwa a hannun shi ya shafi saman wannan abu shafar shi domin asali da ya sa ta ya sanya ta da arwalla idan ya haka bai laifi ba a musulunci rukusa ce in ya huda ya wanke fa ya yi daidai in ya shafa fa shi ma ya daidai an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so in yi muku sauki ku amsa kamar yadda in ya kawo muku doka mai tsanin kuke amsa wannan kuma ya fi dacewa lokacin da ake ɗaki ko mutumin da yake cikin halin bulagu ina ba za mu fahimta wallah ba mace mai juna biyu wadda ta jarraba ta ga ba ta iya azumi wannan shine ibada ta gwada ta gani in ba ta iyawa mace mai shayarwa wadda in ta yi azumi babu ruwan nonon da ɗanta zai sha kuma yaron bai iya shan komi sai nono to wannan shari'a ta ba ta damar ta ajiye azumi ita ma mai juna biyu shari'a ta ba ta damar ta yi azumi abinda za ta yi ciyarwa ne za ta ce da mudu biyu in a nauyi ne a yanzu shine kilo ɗaya da kwata kilo ɗaya da yanka a kowane yini ɗaya ina ba zan bayyana kuma idan ta bayar da wannan shi kenan ba magana ramuwa azumi a kanan akwai hadisi ingantacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi da Abdullahi da Umar da ya bayani akan wannan wallahi a'lam da mai ta wannan sun doki akan yana suna magana
amma in za a yi za a yi ba ya maka mana kira abubuwan da ne a kuma a tsoro da ya yi na kurashi na nuna zuwa yin shi da biya kuma muna addu'a ana yin yin kwanye da
cewa mutum ne in ya sa wani aiki menene magana cewa yana yin salloli biyar me alaka sallar shi da rashin biyan bashi yana da kyau mutum ya ɗauki laifin shi a karan kan shi wurin gyara menene hukuncin mutumin da in ya sa ka aiki ko ya ɗauki bashin ka baya biya haramun ne bai kyauta ba kuma wannan ba zai bar shi ya samu kwanciyar kabari mai kyau amma yana yin sallah baya yin sallah wannan bai da alaƙa da wannan. sannan cewa yana bara addu'a Allah ta'ala ya bashi ikon yin aure muna fatan Allah ta'ala ya baka da sauran jama'a wanda ba su da aure ba su mata na gari wadanda suke da suke da iya kani Allah ta'ala ya basu wannan yana tambayar nan me sai ne ko nan muna tambaya ne mutum ne ke da rago suka kai adadi ya yadda za a zuwa musu shi ne ke tambaya an ce hawan kilo ko kuma kilo ko hudu ne yana da guda eske yana iya gudawa sauran da ya yi a shugaban ba na kuma su da ya duba
mutum ne yake da dukiya ta raƙumma an ce dukiya ne ko ake gudawa domin kan magana hadisi ya tabbatar idan kana da raƙumi biyar to sai ka hudda tinkiya ɗaya ko rago ɗaya ko akuya ɗaya mai jiki sai ka bayar to shi ne yake magana kan cewa yana iya hudda valen ɗin wannan limana ƙimar wannan rago mai kyau ba zai wuce jika saba'in ba ko tunkiya mai kyau ba za ka wuce jika sattin ba ina iya hudda jika sattin ko saba'in in bada idan babu raguna a gari kai kuma ka tashi hudda zakatu wanda sai ka hudda amma in akwai sayi wannan ragon ka bada domin yadda shari'a ta ce ai haka ake yi. in ya so wanda ka ba ma in ya ga dama shi ya sai da kayan shi shari'a ga abin da ta ce ina fatan fahimta ba magana ka hudda valar din abu ka bayar muddin akwai abu ana karkata ne zuwa ga kima valar din abu idan an rasa shi amma in akwai shi shi ake yi bai yiwuwa ka ce za ka yi sallah a zaune alhali kuma kana iya yi a tsaye sai in baka iya a tsaye ne to sai ka yi a zaune ina fata mu fahimta wallahu a'lam tambaya ta kashi mace ce aka biya mata kudin hajji sai miji ya rasu to ta kaba za ta tsaya ta yi ko kuma hajji za ta tashi ta kaba za ta tsaya ta yi wancan sai su je agents din su gai cewa ga uzurin ta baɗin Allah ya kai mu sai ta tashi kenan sai su dora wani akan wannan wuri ta kaba ita ce wajibi akan ta ba hajjin ba domin yanzu hajjin dole ma tana buƙatar muharrami wanda zai raka ta shi sannan kuma ta kaba ne ta kaba shine mace ta zauna a gida mutane su rike wannan ta kaba shine nisantar dukkanin abin da ya shafi ado ba tsafta akwai mai cewa mai takaba sai juma'a juma'a take wanka ba gaskiya bane za ta iya yin wanka da safe da yamma da rana ma in ana tashi ba laifi bane daga an ce miji ya rasu sai ta hudda zobi ta hudda dan kunne ta hudda sarka ina ba zan fahimta da sun ce kanta ta sanya dan dan kunne a rikira dan kwali da za ta yi kanta amma kitso babu shi wanka da da sabuli mai kamshi babu shi shafa turare shi ma babu shi amma za ta shafa mai kuma za ta yi wanka kuma za ta zauna a cikin gida ba wai dole sai daki ba kuma magana cewa ta zauna daki da mai kwawon ta suna kallon gabas duk wannan bai da sani ina ba zan fahimta kar ta huta daga gida sai da miji shine ta kaba zama a gidan da zai koda gidan haya ne dangin mijin da dangin ta ya kamata su biya mata ta ci gaba da zama a gidan da mijinta labarin mutuwar mijinta ya iske ta ta ci gaba da zama a nan har sai lokacin da ta kare ta gaba sai in babu dole tana iya komawa gidansu ko kuma yanzu a daga ita sai miji ne tana jin tsoron fitina a kanta to sai ta iya koma gidansu amma in ba shi ba inda mace ta mijinta ya rasu a nan za ta zauna ta kaba a gidan da labarin mutuwa iske ta ina fata ku fahimta wannan shi ne ta kaba kuma ba mai sa ta daga ta ji ta za ta sa kanta kuma daga ta kare shi kenan wata hudu da kwana goma idan ba ta da juna biyu in tana da juna biyu sai ta aihu tana da juna biyu na wata takwas sai mijinta ya rasu wata daya sai ta aihu ta kare ta kaba a watan ta tara ko kuma labarin mutuwan da aka gaya mata kawai sai naƙuda ta motsa tana zuwa ta aini ta ƙari ta haka Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada al hawlu ina ba zan fahimta a tana da sati biyu juna biyu na sati biyu ta tabbatar da juna biyunta sai mun ya rasu yanzu kuma sai ta yi wata ta tara nan bi ma da sai ta aihu ita mai juna biyu aihuwa ita ce ƙari ta kabata wanda ba ta da juna biyu ita kuma wata hudu da kwana goma ina ba zan fahimta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من صلى في ركوع على باس لا في أول استريام بس الله كافي مش إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيماني يا الله منا توصلي لو أن كراتون كباب لا في أسباب لا في الكنشير هنك اللي لنا مراني البركة وأن قصاتها من قصة شمس ليغا بكريا وأتمنا الجير يا الله كبيا منا فكر الشر يا الله كريم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون